من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙaira muna ƙarewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a wato biyar ga wata ko afwan sha uku ga wata sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1400 da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan tara shekara ta 2025 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba duk sati a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shi ne darasinmu na 39 a kuma shi ne wato darasi na 37 a cikin suratul bakara a wancan sati idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 161 za mu tashi farkon aya ta 161 saboda muna cikin bayanai lokaci alarma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم الله سبحانه وتعالى yace innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta wa matu wa hum kuffarun kuma suka mutu suna kafirai ba su imani ba sun dawo sun shiga musulunci Allah yace ulaika alaihim la'anatullah wa'annan su ne la'antar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da la'antar mala'iku wannan ajma'in da kuma la'antar mutane ga baki ɗaya wato duk mutanen da suka kasance suka mutu akan kafirci wannan shine sakamakonsu shi yasa Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta a cikinta ita ne la'anta koko a cikin wuta malamai suka ce khalidi na fiha suna masu dawwama cikin tsinuwar Allah la'antar Allah nisanta daga rahmar Allah da kuma jefe su daga rahmar Allah to duk wanda ya dawwama cikin la'antar Allah cikin tsinuwa ta Allah cikin korewa daga rahmar Allah to kamar ai khalidi na fiha kinnari kuma hakanan kuma ya dawwama a cikin wuta duk wanda ya dawwama cikin la'anta ta Allah kuma ya dawwama cikin mai wuta Allah Allah ya mana tsari amin suka ce duka khalidi na fiya an an sanya ta akan wato damir ya'udu ila la'na ko ya'udu ila nar duka ma'anar ta yi domin in dai Allah ya yarda da mutum to Allah baya fushi da ɗan wato ya- baya fushi da wanda ya yarda da shi in dai Allah ya riga ya yarda ya ce ya yi maka alkawari za ka shiga aljanna to Allah baya warware ba haka nan duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi dan wuta ne cewa zai dawwama a ciki to kuma wannan yake nuna cewa shi zai dawwama a cikin wato wuta Allah ya mana tsari amin Allah ya ce la yukhaffafu anhumul azab ba za a sauƙaƙa musu wannan azaba ba ta cikin wuta ko kuma ba za a sauƙaƙa musu azaba ta la'anta da Allah subhanahu wata'ala ya musu kun gane ko kun ga sa- sa- a la'antar na ita ce za ta samo sababin su ta shig- na shiga wuta to in sun shiga wutar la yukhaffafu anhumul azab ba za a sauƙaƙa musu ba dangane da azaba wacce za su je su iske a cikin wuta Allah ya mana tsari amin Allah ya ce wala hum yunzarun sannan kuma ba za a jinkirta musu ba kenan ba za a jinkirta musu ta hanyar wato a a ɗan sauƙaƙa musu a ce a ɗan ba su hutu ɗan kaɗan na azaba a ce bari a ba su minti biyar na raha na samun sauƙi a alayi kwakwafa anhum al'azab wala hum yunzarun ba za a saurare su ba ba za a saurara musu ba kenan ba za a jinkiri ba ko kaɗan wajen azabtar da su a cikin wuta Allah ya azurta mu da imani wanda yake madawwami Allah ya sa mu cika da imani Amin.
wannan shine sakamakon kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci to anan ya kamata mu karanto ta magana ta da Imam Ibn Kathir ya kawo a ƙarƙashin wannan aya mun gane ko tunda a cikin ayar Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in an yi magana tsinuwa ko la'anta a tsine wa kafir to malamai sun yi maganganu cewa ya halatta a tsine wa kafiri ko a tsine wa ƙasar kafirai a kira sunan ƙasa misali mu ce america ko france mun gane ko ko rasha duk dai ƙasar da ba ta imani ba ta kafirci ya halatta a kira sunanta a ce allah ya tsine mata wannan ƙasa ko kuma ya halatta a kira wani kafiri da sunan shi a ce allah ya tsine masa to a nan malamai sun yi saɓani cikin maganganun to amma za mu zo mu fitar da magana mafi inganci dangane da ita tsinuwa mun gane ko Ah, imam ibn kathir ya fassali ya ce la khilafa fi jawazin la'anati fi jawazin la'anatul kuffa babu saɓani gurin malamai cewa ya halatta a tsine makafar tun da gashi Allah ya tsine musu kuma ya ce mala'iku suna tsine musu ko ba haka ba da dukkanin mutane suna tsine wa kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci to ya ce kuma ya kawo dalil ya ce wa qad kana umar bin khattab radiyallahu anhu wa an ma ba'dahu min al-a'imma haƙiƙa ya kasance sayyidina umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda amin da waɗanda suka zo bayansa na daga limaman nan guda hudu imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ah, abin nan ahmad bin hanbal mun gane ko dukkanin waɗannan su ne a'imma in kun ji an ce a'immatul arba ba su kaɗai ba ne malaman fiƙo amma su ne mu'tabar wanda ake eh, ba da hujja an ce a'imma kai tsaye amma akwai sauran malamai akwai su imamu sauri akwai su imamu auza'i duka da sauran malamai da yawa wanda suke hujja ne kuma ana kafa dalilai da su a babin eh, kafa hujja da maganganunsu to amma gaba ɗaya sayyidina umar da sauran a'imma wayannan guda hudu wanda ake amfani da mazhabobinsu a yanzu a duniya duka sun tafi wato sun kasance kun gane ko yal'anuna al-kuffar ko yal'anuna al-kufra duka ana cewa kuffar ana cewa kafara ko kufr kun gane ko suna tsine makafirai fil qunut a a qunuti kun san qunut ko wacce aka yi yanzu ai kowa ya san alqunuti ana kasa tunda dai wanda bai san ta ba dai addu'an nan da ake yi ana cewa amin a salloli da aka aka gabatar shekarun baya da biyu da suka wuce har shekarar da ta gabata har yanzu ma wasu suna yin alkunut kun gane ko liman yana yin addu'a ana cewa amin ba iya cikin azumi ba da salloli da yawa to sai da na umar da waɗannan shugabannin musulmai su imam malik sun kasance suna yin alkunu suna tsine makamai kun gane ko wa gairihi da kuma waɗansu waɗannan ma kun gane ko suna suna yin a cikin alkunut a ce Allah ya tsine makafarai to amma a ina ne sabani yake nan ba sabani shi yasa an ce muku malamai sun yi sabani amma a gurin ambata suna wanda za a tsine ma a nan ne sabani yake amma wannan a yi a game kun gane ko kun gane ko a ce Allah ya tsine makafarai kenan Allah sai ya tsine ma wanda Allah ya san ba zai musulunta ya dawo musulunci ba in gane ko to wannan shine babu sabani duka wanda yake da sabani shine malam ce fa ammal kuffar muayyin ammal kuffarul al kuffarul muayyinin ko wato kafiran da suka kasance a ayyana sunansu kun gane ko faqad zahaba al jamaa min al ulama hakika wasu daga cikin sashi na malamai sun tafi akan cewa ne ila annahu la yal'an ba cewa ba a ba a ayyana sunan wani kafiri a la'ance shatsi ne masa kun gane ko li anna la nadri domin mu ba mu sani ba bima yaktum lahu ba mu san me aka ɓoye a tattare da shi ba zai iya dawowa ya zama musulmi jarumi a musulunci kun gane ko? kuma sun kafa dalili da wannan cewa ba za a ayyana sunan wato wani daga cikin kafirai a tsine masa ba saboda abin da ya faru a yakin uhud bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta sallah ta alqunutu yana tsine ma kafirai da sunan su ya kirawo sunan su ko ba haka ba kai tsaye musu Allah ya ce laysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya ce al'amarin ba haka ba a hannunka yake ba kakka ƙara tsine musu da sunayensu kun gane ko Allah ya ga dama zai zai zai yafe musu ya karbi tuban su amma dai lalle su azzalimai ne sun yi zalunci aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira sunayensu yana tsine musu ɗaya ba ɗaya kun ga wannan yake nuna cewa ba a al-la'nu mu'ayyin shi aka hana ka kira sunan kafiri ke tsaye kun gane ko ka la'ance shi sai dai ka ci Allah ya tsine makafirai duk kafirin da ke cutar da addinin musulunci Allah ka tsine masa Allah ka halakar da shi kenan Allah sai tsine wanda ya san ba zai dawo ya musulunta ba ya imani kun gane ko suka ce kamar yanzu ka ce Allah ya tsine ma Amerika ya halatta ce bai halatta ba wayanda suka tafi akan rashin halacci kenan suka ce saboda ni idan ka ce Allah ya tsine wa Amerika da yawa a cikin Amerika akwai musulmi wannan tsinuwar taka za ta afka a cikin musulmi amma kafiran Amerika azzaliman Amerika halakakkun Amerika makiya addinin musulunci na Amerika haka na Faransa da sauransu mun gane ko wannan ya halatta amma ka ce gaba ɗaya ƙasar saboda ƙasa akwai musulmi bal ma yanzu turawa da yawa suna gane addinin musulunci in gane ko miyagun ne dai suka yi yawa a cikinsu to in kai haka ba tare da game addu'a ba sai Allah subhanahu wata'ala ya karba kamar yadda can da aka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin wanda manzan Allah ya bayyana a cikin alqunut din Allah ya kaddara musu ya musu baiwa sun musulunta kun ga shine hikimar cewa ka a ayyana kafi sai dai kafirai bi jimla in gane ko kuffa wannan sai Allah ya kaddara wa wato wanda yake da ikon musulunta ya karɓi musulunci wato Allah ya masa baiwa ya musulunta mala ya ce su ba daga cikin wato dalilan da suka kawo wasu da dalla ba a gun biya hadil aya wa'anda suka ce ba a tsinewa kun gane ko kafirai wato waɗanda sunayensu ɗaya bayan ɗaya ko a ayyana sunan wato kafiri daga cikin kafirai a tsinin sun kafa hujja da wannan aya da muka karanta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kun ga anan Allah ai bai ayyana sunayensu ba amma akwai ayoyin da suka nuna kafir- kafiran da Allah ya kira sunansu kai tsaye ko ya- ya la'ance su saboda kafircinsu kuma Allah ya san ba za su musulunta ba su taɓa shirya ba kamar abu lahab tabbat ya da Abu- abu lahabin wa tab ko tabbat ya da abi lahabin wa tab afwa abi lahabin wa tab ma agna anhu ma ruhu wa ma kasab kaga kai tsaye Allah ya san abi lahab ba zai musulunta ba shi yasa aka ce da alkur'ani ba mu'jiza bane ko da munafunci sai Abu Lahab ya zo ya ce na musulunta amma Allah ya- ya faɗa kuma bai warware ba ko da munafunci ya zo ya ce ya imani tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasab to kaga wannan ke nuna cewa suka kawo dalili da wannan aya wa qala ta'ifatun ukhra wata daga cikin jama'a na malamai suka ce bal ya juzu la'anu kuffarul mu'ayyini bari dai ya ma ya halatta a tsine makafiri a faɗi sunansu da wane da wane da wane mun gane ko cikin kafirai a ce Allah ya tsine musu su wayannan malaman sun tafi akan cewa ya halatta suka ce ya juz واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي أقول وانا دعيك تشوى أبو بكر العربي ابن العربي وانا دعيك تشوى ابن العربي المالكي babban malami ne a fiqh- a mazhaba ta malikiya ya zaɓi wannan ra'ayin cewa ah, ya halatta a ambaci sunan wani kafiri kun gane ko a ce Allah ya tsine masa a faɗi sunansa walakin walakin nahu sai dai cewa shi abubakar eh, ibn al-arabi al-maliki ihtajja bi hadithin fihi da' ya kafa dalili da wani hadisi da yake mai rauni a cikin maganarsa Me yas- wani hadisi ne mai rauni da ya kawo shi to amma duk da haka a mazhabar tasa sai mala ya kawo ce wastadalla ghairihi bi qawlihi alaihi salatu wassalam amma wasu daga cikin masu irin ra'ayi nasa wanda suka tafi akan ya halatta a tsine wa kafiri a ambaci sunansa a tsine masa sun kawo dalili wanda yake ingantaccen dalili damun hadisin da suka kawo hadisin yana cikin sahihul bukhari mun gane ko su ga hadisin fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari fi qissatil ladhi kana yu'ta bihi sakran fayyahadduhu ko fayyahadduhu cikin kissar mutumin da ake kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha giya kun gane ko yana maye sai ai masa haddi ai mai bulala kenan. kun gane ko wannan bawan Allah idan an kawo shi gaban manzo Allah sai ai masa haddi kuma gobe ko banda gobe sai ƙara yi wato ko da yaushe ana yawan kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya kuma a a mai bulala haddi sannan an sake shi ya je ya ƙara shawo to daga cikin sahabbai shine malai hadisin a cikin hadisin faqala rajul sai wani daga cikin wato sahabbai wato yace la'anatu la'ana- la'anahu Allah Allah ya tsine masa saboda ne saboda kullum zai sha giya kuma a zo wajen manzan Allah a masa haddi da ya faɗi wannan kalma sai ce ma akthara ma yu'ta bihi wato kalma ya faɗa ta ban mamaki kai abin mamaki ko da yaushe sai an kawo ka kai wani irin mutum ne kullum ka sha giya kuma a zo a kawo ka a maka bulala shine ya ji haushin wannan sai ce la- la'anahullah Allah ya tsine masa faƙala nan take faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tal'anu kada ka tsine masa fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu domin shi yana son Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutum zai iya yana sako kuma yana son Allah yana son manzan Allah ba wai ka'ida bace ba wanda yake son Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya sako ba bid'a ba sabo aka ce sabo wanda shi kansa mai aikata ya san sabo yake ba wanda yake abu da dan sunan wai ibada yake kuma Allah bai ce ba shi yana ma yin yana yi yana neman lada ne yana kirkira abinda manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba kuma yana neman lada bayan manzo Allah ya hana a'a shi wannan ya san cewa shan giya zina tata duka haramun ne sai yake aikata ya san Allah yake saba irin su ma za ka yana cewa to mu dai muna neman Allah ya kawo sauki Allah ya sauƙaƙa mana a mana addu'a to wannan gaga mai sabo ne kuma watakila a zuciyarsa za ka sami irin wa'annan sai ga ba sa cikin gul ba sa munafunci ba sa ƙazafi wa mutane ba sa su duk abin da bai shafe su ba ma ba sa shiga da wahala ka same su suna cin naman yan uwansu musulmai irin wa'annan kun gane ko to shine da aka kawo shi manzo Allah da wannan bawan Allah ɗaya daga cikin sahabbai ya ce Allah ya tsine masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka tsine masa mun gane ko domin yana son Allah da manzansa faƙalu to su inda suka kafa hujjarsu ƙalu su waɗanda suka ce ya halatta a tsine makafiri sai suka ce fala'anatul man'u sai ce fala'anatul alman'u man la'anahu wato fa'illatu afwan fa'illatu ashe fa'illatul man'u min al-la'ana kun gane ko illa a cikin wacce aka hana ta hali wacce ta sa aka hana tsinuwa fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu domin shi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko suka ce wannan ita ce illa amma fa sai ce fadalla ala anna man la yuhibbullah man la yuhibbullah wa rasuluhu yal'an yul'an sai nuni a bisa duk wanda baya son Allah baya son manzon Allah ana tsine masa mun san ko cewa babu shakka kafiri baya san Allah baya san manzon Allah duk wanda ya bautata wa Allah yake kadaita Allah da bauta baya san Allah baya san manzon Allah mun gane ko sai suka ce to kaga ba a kore wanda baya san Allah baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri kenan ko to shi ana iya la'anta saboda dalilin da manzon Allah ya faɗa kada tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu sai suka ce fadalla ala anna man la yuhibbu Allah wa rasulahu yul'an sai ya nuni a bisa wanda baya san Allah baya san manzon Allah ana tsine masa wallahu a'lam suka ce Allah shine masani kaga su sun ka dalilin su amma dai magana mafi inganci kenan ba a tsinewa wato mutum a kira su da sunansu sai dai a sa su cikin jam'in kafirai sai Allah ya tsine ma wanda zai musulunta ba wanda ba zai shiryu ba wanda ba zai daina makircewa muminai ba da musulmai da kasashen musulmai sai Allah ya halaka shi wanda kuma Allah ya kaddara masa ya musulunta ya yi kokari a musulunci to sai kuma ya dawo musulunci ku duba a farkon musulunci irin su Khalid bin Walid duk fa kafin su musulunta fa sun yi wa musulunci barna mun gane ko to kaga yanzu da ina cikin barnar da yawan musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa ya ki musulunta yanzu hidimar da yawan musulmai kuma baya musulunta ita kuma kaga ba za ta samu ba to shi yasa ba sai da na'uma bin Khattab kaga yana ma cikin masu la'antar kafirai gaba daya amma baya ta ayi shi ma yana daga cikin falalar addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya zamto mai karfi a musulunci shi ne wanda ya fara yin ilanin musuluncinsa kowa ana musulunci a maka a ɓoye ba a iya kiran sallah kafin umar ya musulunta amma da ya musulunta ya ce to na musulunta wanda yake so washi ta rasa ɗa matar shi ta zama gwamruwa to bismillah gashi ma shi hijirarsa ma bayyana ta yi ya ce kowa ya san hijira da manzo Allah a ɓoye aka yi amma shi da ya ce to zan yi hijira sai da ya zo ka'aba gaban ƙuraishawa kafiran manya ya ce musu to zan bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi hijira shi bismillah wanda zai taho ya taho mu wanda yake yace wanda yake sa ya shirya mutuwa to ya taho mu haɗu yace mu haɗu a wani wadi ya faɗi wani rami yace to mu haɗu a can kamar yanzu a mutane wanda suke mafaɗa ta sun san gurin da ake fita a je a faɗa ko ba haka to mu haɗu a can gurin mu haɗu a wannan wadi mu je a gabza to kaga wannan shaja'a take nuna ta Umar wato yana baya yana da ƙarfi a wajen musulunci ana jin tsoronsa sannan da ya shigo musulunci kuma ana jin tsoronsa wannan kuma yake nuna ya ci nasara saboda imaninsa ya amfani musulunci da musulmai to wannan shine abin da ya kamata mu kawo a ƙarƙashin wannan aya kenan dai in kafirai umuman ana iya ala'ance su a yi musu alƙunutu da duk waɗanda suke kafirai da suke kawo kafir wato musulunci cikas أي الدعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين دكا وأنا كاجا أمومي سي الله يا حلك وإندا الله بيقدر راس مسلم تمام نغانكو والله أعلم سي الله يشي
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعم الله يشي وإلهكم إله واحد وإلهكم أبن بوتكو الله كنكو إله واحد Allah ne wanda yake guda tilo ba shi da abokin tarayya shi shi kada yake shine wa ilahukum wato abin bautarku ilahun wahida Allah ne shi kaɗai yake abin bauta ba shi da abokin tarayya qul huwallahu ahad lokacin da kafirai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mana wane ne Allah wane ne ubangijinka sai Allah ya ce ka ba su amsa qul ka ce huwallahu ahad ce Allah shine wanda yake shi kaɗai ba shi da abokin tarayya Allahu samad abin nufi da bukata Allah shi ake nufi da bukata duk wanda yake da bukata to ya koma ya tafi gurin Allah Allah shi ake nufi da bukata bukatar da babu ba wanda yake iya warware ta ya maka ita sai Allah to ka tafi zuwa ga Allah gane ko Allahu samad kenan lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba Allah baya da da kuma bai da bai da iyaye gane ko shi kada yake domin duka a cikin akwai tawaya inda Allah subhanahu wata'ala wato yana da ɗaki na akwai wanda zai zama Allah bayan Allah to Allah baya mutuwa kun gane ko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram Allah baya bukatar da da yana zamtowa ga mutum wato kamala shi ko ga Allah an jingina masa tawaya ne kun gane ko so mun bukata ce take sa ka nemi da to Allah baya bukata in gane ko? shi ake bukata a gurinsa to haka nan da aka Allah ya ce walan yulad ba a haife shi ba kaga ba a haife shi ba ta hanyar a ce ga wasu da za su iya ba wa Allah umarni ko su hana Allah kowa daga cikinmu mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna ce masa ya yi ko kai ya yi ko ba haka to idan aka ce Allah an jingina masa uwa ko uba to kaga an samu tawaya cikin ilahantakarsa shi yasa ya ce walam yulad ba a haife shi ba Allah ba shi da wato wato wanda ya haife shi wato shi ya halitta shi wato ba halitta bane ba shine ya kage halitta wal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine na farkon da ba shi da farko kuma na karshen da ba shi da karshe to shine yace Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai kasance ba yana da tsara ko sa'a ko tamka Allah ba shi da sa'a bai da wani wanda yake daidai shi Allah laisa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah wa huwa sami'un basir mun gane ko shine wannan kaga yana nuna wa ilahukum ilahu wahid kenan Allah shi shi kada yake sai shi yasa ce la ilaha illa huwa ba shi da wato babu wani abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi in gane ko la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi me yasa aka ce da gaskiya kuma aka ce bisa ga cancanta domin akwai masu bautata wa wani Allah da gaske ko ba haka bane ba akwai wanda zai kufa yana bautata ma gumaka ko yana bautata wa wani abin da ya imani da shi a matsayin Allah ne kuma da gaske yake yi amma ya cancanta bai cancanta ba wala yastahiqul ibada Allahu huwa allazi yastahiqul ibada kun gane ko Allah shi kadai ya cancanci abautata masa shi yasa ce la ilaha illa huwa ba wani wanda wato ba wato shi kadai ne Allah wanda ya cancanci abotata masa da gaskiya kun gane ko kenan babu wani Allah da ya cancanci abotata ma masa sai shi shi kadai Ar-Rahman shine mai rahma Ar-Rahim mai jin kai mai tausayi kenan kun gane ko kenan la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim ba wani abun bauta bisa da gaskiya kun gane ko bisa ga cancanta illa huwa sai shi ar-rahman mai rahma ar-rahim mai jin kai kaga waɗannan sifofi guda biyu duk suna nuna tausayi na Allah subhanahu wata'ala ga rahama tasa ga kuma mai tausayi nasa jin kai shine tausayi kaga duka waɗannan sunaye suna daga cikin wato abinda malamai suke cewa ana iya ciro ismullahi al'azam mun gane ko wato sunan Allah a'azam wanda idan ka roki Allah da shi zai biya maka bukatunsa bukatunka idan kuma kai addu'a Allah zai amsa maka mun gane ko kamar yadda wasu daga cikin malamai sun tafi akan wato ar-rahmanur rahim shine ismullahi al'azam to amma wasu daga cikin malamai sun ce ismullahi la'azam kun gane ko kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda yake mashhuri manzala sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ismullahi la'azam duk inda bawa wato suna cikin ayoyi guda wato biyu kun gane ko suna cikin wato ayoyi guda biyu wato wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim da kuma alif lam min Allahu la ilaha illa hu huwal hayyul qayyum to amma wasu malamai suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi suna cikin ayoyi suratul baqara da kuma farkon suratul al-imran wasu suka ce ba ar-rahmanur rahim in ka duba cikin wato wannan aya da muka karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim zaka samu ai a cikin surta ali imran Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum kun gane ko kenan al-ilahu za a samu anan da can ma al-ilahu ko ba haka ba wa ilahukum ilahun nan kuma alif lam min Allahu la ilaha illa huwa ko to idan muka wani malami ya ce abin da cikin surori guda uku za ka same su mun gane ko ɗaya cikin suratul baqara ɗaya cikin suratul ali imran ɗaya cikin suratul taha mun gane ko suka ce alhayyul qayyum su ne maganar da tafi shahara kuma za ta fi ƙarfi suratul baqara shine nan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kun gane ko la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da kuma cikin surata ali imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alaykal kitab ko to kaga biyu kenan na cikin suratul taha kuma wa anatil wujuh al hayyul qayyum lil hayyul qayyum kun ga wannan al hayyul qayyum al hayyul qayyum kenan inda mutun yana cikin addu'a ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith kun gane ko to ka dinga sa addu'a ka da ya hayyu ya qayyum me ma'ana al hayyul qayyum shine rayayye wanda baya mutuwa al qayyum me tsayuwa wato da kulawa da bayansa kowane lokaci tunda la ta'khudhuhu sinatu wala nawm gangadi an gaje baya kama shi kun gane ko ko wani abu da zai sa ya rasa sanin abin da bayansa ke ciki ko da na sakan guda sai wanda guda Allah baya wato raguwa da bayansa yana sanar da duk abin halin da suke ciki to kaga in ka roƙe shi ka ce ya hayyu ya qayyum cikin addu'arka to ana sa ran Allah kamar yadda manzo Allah ya ce tabbas Allah zai amsa maka addu'arka idan ka sa alhayyul qayyum a cikin addu'ar ko kuma wani roƙo da kake da shi Allah ya baka wani abu to ka sa alhayyul qayyum tabbas za ka samu biyan bukatar ka bi izin lahi ta'ala kun gane ko domin shi ne ismullahi la'azam ɗin da za ku ji ana faɗa sunan Allah mafi girma suka ce shi ne alhayyul qayyum me yasa ayatul kursi duk cikin ayoyin qur'ani babu aya mafi falala da girma kamar ayatul kursi kun ga akwai ta a cikin alhayyul qayyum tana ciki ko ba haka ba shi yasa kuma kun san falalarta da yawa ne da tsarin da take wato sakamakon karanta ta Allah zai baka kariya da sauransu to duk a cikin addu'o'in sai mu dinga kokari muna sa alhayyul qayyum kamar yadda ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ismullahi al'azam idan an roki Allah subhanahu wata'ala wato zai amsa da wannan alhayyul qayyum wa ilahukum ilahun wahid wato abin bautarku shine abin bauta wanda yake guda Allah kenan la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta illahu sai shi ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai mai tausayi sai Allah ya ce
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض للي أتكن حلبت السمي دكسي واختلاف الليل والنهار دساقا والدري ديني walfulkin lati ta jiri fil bahar da kuma jirgin ruwa wanda suke gudana a cikin teku bimayan fa'un nas wato da abin da mutane suke amfanuwa da shi wa ma'an zalallahu minas sama da abin da Allah yake saukarwa na daga ruwan sama kun gane ko? min ma'in na daga ruwa daga sama kenan wa ma'an zalallahu minas sama da abin da Allah yake saukarwa daga sama min ma'in na daga ruwa fa ahya bihi al-ard ya rayar da ƙasa da shi wannan ruwan kenan ba da mautiya bayan mutuwarta ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe sai Allah ya saukar da ruwan sama sai ya jika ƙasa sai ƙasa ta rayu wa batsa fiha min kulli dabbat Allah ya yada ya daidaita a cikin ita ƙasar min kulli dabbatin mun gane ko dukkanin wato nau'i na halittu waɗanda suke cikin ƙasa wanda suke tafiya a ban ƙasa Allah ne ya yaɗa su ya ɗaiɗaita su a cikin ƙasa wa tasrifin riyah da kuma wato jujjuya iska was-sahar da girgije musakharatin musakhari baina samai wanda Allah ya hore shi a tsakanin sammai wal ardi da ƙasai Allah ya ce duk cikin waɗannan abubuwa da ya lissafa la ayatin akwai ayoyi ababen lura ababen hankalta liƙaunin ya ƙilon ga mutane masu hankali yanan kaga anan Allah yana magana da masu hankali damun duk cikin ƙur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama in gane ko Allah yana bayani ya da masu hankali afala taqilun afala tubsirun afala tatazakkaru afala yatadabbaruna alqur'ana am ala kaga mahaukaci baya tadabburi ha hakaito wani hadisi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ku ta ambatan Allah har a ce muku ma hukata shi yasa zaka ga suna shan kwaya suna ziki to kaga wannan kuma ina ruwan Allah da mahaukaci a shari'a ma an dauke ta ga mahaukaci rufi'at qalam as-salasi ko an dauke an wato dauke wa nau'ikan mutane guda uku alƙalami babu shari'a akan su babu ita gane ko mahaukaci har sai ya samu sauki kun gane ko wato mai bacci har sai ya tashi daga bacci yaro rami har sai ya balaga da kuma wa wayannan su ne guda uku a wani hadisin za ka iya samu wasu daga cikin wayanda aka ɗaukewa wato shari'a kaga kenan shari'a ba ta magana da mahaukata duk tana magana ne likon ya ko allah ya ci a yi tunani to mahaukaci zai yi tunani wanda ya sha ya fita daga hayyacinsa ko alwala ma aka ce ta warware ga mahaukaci ba zai salla ba in yana haukansa in ya dawo hankalinsa ko ya yi yana da alwala kafin ya haukace sai da ya alwala ya haukace to in ya dawo hankalinsa sai ya sake alwala to kaga a shari'a ba ta magana sai ga mai- masu hankali shi yasa Allah ya lissafo wannan dangin al'amura sai ya ce kuma ayoyi ne amma ga ga waɗanda suke masu hankali ba mahaukata ba Allah ya sa mu daga cikin masu hankali to Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasai waqti lafil layl wato da juyawar wato ko kuma sabanin al-layl dare wan nahar da yini kun gane ko dukkan a cikin su akwai ayoyi ababan lura misali mu dauki as-samawati wal ard ku duba halittar sammai da kasai halittar samai da ƙasai shi ne mafi girman abin da ɗan adam yake kallo a ciki to ba ana so kawai ka duba Allah ya yi duniya ya yi sama ya yi ƙasa kawai shi kenan ana so ka dinga a tafakkur wata dabbar cikinsu kana sawa cewa lalle wanda ya halicci wannan sama ɗin lalle wanda ya halicci wannan ƙasar din girmanta duk dajin Allah musamman ku sojawa da kuke fita dazuzzuka kuna ganin dajin Allah lalle ba wai kawai haka kawai ka dinga tadabburi a cikin wannan halittu na Allah ka samu ka hau jirgin sama za ga ka keta hazo ga ka kamar ga ka ga gajimare ka dinga tuna wato girman Allah ba wai cikin halitta cikin halitta kanka kanka ma so ake ka yi tadabburi ka duba Allah ya yi ka yi kunni ya yi shiga shi ba kashi ba shi ba tsoka ba ko ba haka ba in tsoka ce sai iska ta dinga kaɗa ta yana ba shi bai zama kashi ba da rana in ka kwanta ya birma ko ba haka ba a Allah ya shi wani sinadari ya yi maka hanci ya yi gira ya yi ido ya yi kafafuwa ya yi harshe ya yi kwaya ido waɗannan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala kana tuntuni a kansu kana ƙara imani da Allah lantana halittar sammai da ƙasai kana ganin sama ka kalle ta da kyau Eh? Allah ya ce inda za su duba sama su duba su gani ba su ga ta huje ba ko ta tsage ko ba haka ba eh ya yake faɗa cikin suratul mulk farji al-basara marratayn ko فرج البصر farji al-basara marratayn yanqalibu ilayka al-basar khasi'an wa huwa asif da zaka kalli sama ka duba kana neman illa ka samu illa ba za ka samu ba sai Allah ya ce ka ƙara duba ko da karo na biyu kun sa wani zubin za ka ka duba abu a karon farko baka ga illa ko abin da kake so ka gani ba to a karo na biyu kana iya ka ci- ka ka samu abin da kake nema shi yasa wanda zai rubuta ba lalle ya ga kuskuren abin da ya rubuta ba ko amma an ka ba wa wani ya duba sai ka ga ya samu kurakurai to shi yasa Allah ya ce sun marji'il basara karrataini karo na biyan kalibu ilaikal basru wato ganinka zai dawo ya dawo maka khasi'an wa huwa wa huwa hasir yana kaskantacce bai samu matsalar da yake nema ya samu ba ta nan shi ne masu karin magana suke cewa duk wanda yake ganin sama ba ta yi ba ta yi masa ba ya hau ya gyara ko a ya sa abin da ba zai yi wani ba shi yasa tuhu ba zai yi ba babu ma babu illar da a sannan Allah ya kafa ta ba tare da ginshiki ba kun gane ko bi gaira amadin duka wannan ba ta taswiri kana ganin dan daki wannan ji- yanzu duba masallacin nan ginshiki nan rukai masa banda gini gini gashi karfuna duk dan ya rike ko to na Allah ina ka taba ganin ginshikin da aka masa babu duk girman sama samman kuma ba guda ɗaya ba sammai har guda bakwai kana tuntuntuni a cikin wannan to ba fa haka kawai Allah ya yi ka kawai ka ka ci tuwo ka kwanta ka tashi in ka tashi kana ganin ka duba yadda ake ɗauke ka daga ka- ka san lokacin da bacci yake sace ka kai fa ɗan adam fa kawai Allah yana kyale ka ne duk abin da kake yi in ya ga dama a lokacin da ka kwanta sai ya- ya ɗauki ranka gaba ki amma sai Allah ya dawo da kai ka ci gaba kuma wanda Allah ya- ya ya taimaka sai ya koma ga Allah wanda kuma Allah ya masa talala sai ya ci gaba da saba ma Allah adam ba komai komai bane kawai ka kalli bacci idan ka zo kwana kwana ya sa ya ɗauke ka kawai ya isa ya nuna ma kai ɗin nan ba kowa bane ba in kai wata abu ne ka hana kanka kwana ko ba haka ba ko ka fasa cin abincin Allah ta ce za ka rayu dole ka gani to yana kamata mutane mu dinga tuntuntuni wato mumine suke tuntuntuni a sha'anin al'amarin Allah shi yasa ayoyin nan guda goma na ƙarshen surata Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar bone azaba ta tabbata ga wanda yake karanta su baya tadabburi irin ire-iren su ne wa'annan ayoyi kun gane ku mutum yana karanta abubuwan Allah halittun Allah jujjuyawa dare da yi kai yanzu a banza Allah yake kawo dare ya kawo yini duka ba ka tuntuni ba ka tuna cewa rayuwarka tana tafiya a cikin yau yau kamar yau muka jiya muka zo muka yi karatu ga shi sati ya ƙara zuwa rayuwar mu ce take ƙare wanda yake tadabburi shine wato mai hankali Allah ya sa mu daga cikin hankali na su hankali yace waqti lafil layli wan nahar da sabawar al-laylu dare kenan wan nahar da yini yanzu ku duba yini zai shigo ko mu ce dare mu fara da dare yanzu dare ba ga ya shigo ba kafin ya gama wucewa wato annahar yini zai shigo nahar ba shams ba rana ake nufi ba annahar shine bullowa alfajir zuwa faduwar rana shine annahar kun gani kafin duhu ya gama ya gama wayewa ga baki ɗaya haske yana ta shigowa haka shi ma yinin kafin ya ƙare ne sai me sai dare ya dinga shigowa ya tsulubu hasita suna neman juna da gaggawa duka wannan ayoyin Allah ne gane ko wani lokacin kuma sai ka ga daren ya fi tsayi in gane ko yinin sai ya zamto gajere wani lokacin kuma yini ya zama ya fi tsayi kamar irin wannan lokacin daren kuma ya zamto ne gajere musamman lokutan sanyi za a ga dare shine yake da tsayi ko yini bai da tsayi to wannan duka ayoyin Allah ne ya kamata mu dinga tadabburi a cikinsu in gane ko walfulkin lati ta fil bahar da kuma jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin teku shi ma waɗannan ayoyi ne na Allah da ya zuba wani jirgin za a yi wata shida ana masa lodi ba wani wata uku ga sunan daban ku duba irin nauyi na jirgin ruwa wani wanda zai yi kusan wata nawa yana yana tafiya wani komai akwai da ka sani akwai kasuwa a cikinsa cikin jirgin ruwa wani ka samu akwai kasuwa akwai masallaci akwai duk abin da ka sani ana rayuwa wannan duka ya ishe ka ayoyin Allah amma duba nauyin abin da ke cikinsa da nauyin shi kansa jirgin ruwan kuma ya shiga ruwan kuma bai nitse ba ka san akwai wanda yake rike da shi yanzu za ka jefa tsakuwa ya karama ya take yi nitsewa take to me yasa jirgin ruwa duk nauyin sa bai nutse ba wannan ayoyin Allah ne ya kamata mu shiga mu dinga tadabburi da ayoyin Allah kun gane ko shine Allah ya ce fil bali bima yanfa'un nas da abubuwan da suna wannan jirgin ruwan yana yana kunshi da abubuwan da yake amfanan mutane a cikin ne ake lodo abinci ko daga wasu kasashe a ta lodo shinkafa tan kaza kun gane ko motoci motoci za a zo a ta cika da wannan jirgi da ya ɗauko su banda abinci akwai abubuwa da yawa wanda su ne mutane suke amfanuwa da su to duka kuna wannan ni'imomi na Allah ba godiya a ciki shi yasa kafiri bai ji daɗin rayuwarsa ya yi hasarar zuwarsa duniya shi da Allah ya hore wannan basira zai yi jirgin ruwa ya yi jirgin sama ya yi duk wani technology amma bai sa ya yi imani da Allah Allah ne ba shi wannan tunani amma kuma duka sakarai shi gani yake yi wanda duk ya ba shi wannan ni'imar da yadda ya kaɗai tashi da wuta ba in ka samu wanda yake ma ya fi kowa zama kafirin ma shi wanda ma bai yadda da ma akwai Allah ba majusi mun gane ko wanda shi gani yake ma duk abin da ya faru nature wato wani abu ne kawai wanda da kansa ya faru shi haka yake gani haga wannan ai shi ne wanda ya hasara zuwansa duniya shi da kansa ya san karya yake me yasa inda ne ce me yasa bai bar komai ya haɗa kansa ba me yasa ba ya cin tuwo ya bari abinci ya shiga bakinsa in gane ko a gani ya bari duk abin da yake amfanuwa da shi ya haɗa kansa da kansa Allah ne ya halicce yadda Allah ya halicce ka haka Allah ya halicci ayyukanka Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce kuma ya halicci abin da kuke aikata to kaga in mutum Allah ya bashi wannan imani yana tadabbur yana tuntuntuni cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to lalle ya ci nasara a rayuwarsa Allah ya bamu ikon tadabburi a cikin waɗannan abubuwa bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas sama'i da abin da Allah yake saukarwa daga sama min ma'in na daga ruwa in gane ko a wata ayar cikin suratul baqara Allah ya ce mai allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ga dalilin in gane ko shine wanda ya shimfida ƙasa ya sanya ƙasa a shimfide gare ku ko ba haka ba wa anzala minas samaa'i ma'an yake saukar da ruwa daga sama in gane ko fa akhraja bihi damir ya'udu ila al-ma'a akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai yake fitarwa daga wannan ruwa da ya saukar daga sama yake fitar da 'ya'yan wato marmari ko kace amfanin gona kun gane ko dan me rizqan lakum da ya zanto arziki a gare ku asalin arziki kenan wanda da shi ne duniya lokacin sayyidina abubakar radiyallahu anhu aka samu istiklal cin gashin kai da shi duniya ta mulki wato musulmai suka mulki duniya duka da noma ne gane ko in aka bunƙasa shi aka wato albarka a cikinsa duk aikin da annabawan Allah suka yi kai ko ka san ai ya fi komai zama mai albarka annabi Musa alaihi salam kun karanta kissa shi manomi ne bal ma a cikin sadakinsa guda da na aure ta aka je noman shekara takwas ko ba haka ba eh afuwan da noma ko kiwo ne ko noma kiwo ne ko to kiwo annabi adam alayhi salam kana la yaakulu annabi kana daud alayhi salam annabi daud la yaakulu illa min amali yadihi yana sarrafa karfe ya buga shi yayi makami yayi kaza yayi kaza Allah ya hore masa karfe annabi zakariya alayhi salam najjaran ya kasance menizai kafinta ne shi yana sassaka katako ya sarrafa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi noma yayi kiwo in gane ko yayi kasuwanci ta hanyar kasuwanci ya haɗu da nana Khadija in gane ko alaiha salam to duka ko mu ce nana Khadija radiyallahu anha in gane ko sahabiya ce to kaga duka wannan yana nuna cewa wato ƙasan nan ƙasan noma wato shi yasa duk kuma ko a yanzu da muke gani ƙasashen da suka fintinkawa a duniya suka ci gaba kowa yake ganin cewa sun kai noman ne suka sa ko ƙasar china shin wato abin da suka fi ƙarfi a kai shine noma in gane ko da tsirin su thailand noman shinkafa da sauransu to Allah ya ba mu ikon muwa mu tashi tsaye wajen mu haɓaka ƙasashenmu da noma da sauran abubuwa na albarkar rayuwa to kun ga wannan duka yana nuna cewa Allah ya ce fa ahya bihi al da wannan ruwa da ya saukar daga sama ya raya ƙasa ba'da mautiha bayan mutuwarta kenan wannan yake nuna cewa ƙasa in ruwa baya sauka a kanta matacciya ce kenan ƙasa na rayuwa da ruwa da yake saukowa daga sama rayar da ita ɗin shine a ga wani abu yana fita daga cikinta gani kaɗan shuka kaɗan sai ga Allah ya ba da da yawa wannan duk ke nuna cewa mai Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan mana daga cikin ko mu ce ƙudura ta Ubangiji kaga ka zuba kaɗan Allah ya fitar da wato ka sa idan ka sa ɗan ƙwallo guda sai ga ya fitar da zarganiya ɗari bakwai ko ba haka bane ba to kaga duka wannan yana daga cikin ayoyin Allah ya kamata dan adam ya tintintin ya ciki nawa zaka zuba ɗan tsabar da zaka sa nawa za ta baka daya kaga wannan akwai kudura ta Allah wani abun ma ba a shuka shi ba Allah zai sa ya fito ga kainuwa nan cikin ruwa ita ba a shuka ta Allah zai tsirar da ita kuma ka rasa ina ina ne menene tushen ta kawai ka ciro haka zaka ganta to kaga duka wannan yana nuna mai kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala fal khaliqu li hadhihi al ashiya fa huwa mustahiqqun li ibada mahalicin wayannan abubuwan to ya kamata ka tsar- ka tsarkake shi ka kadaita shi da bauta shi shi kadai kada ka yi shirka da shi na'am to kaga duka wannan Allah subhanahu wata'ala yana ga yace to bayan wannan batsa fiha min kulli dabba kuma Allah ya daidaita ya yada kun gane ko daga cikin wannan ƙasa min kulli dabba dukkanin nau'in wato halittu shine dabba kullu ma yadubu ala al-ard fa huwa dabba mutum ya shiga ciki dabbobi sun shiga ciki kun gane ko ba kawai dabba eh, wato eh, me ake cewa dabba za a cewa dabba a wani in aka ce dabba yana iya zuwa har mutane mai duk mai taka a kan ƙasa kun gane ko kullum ma ya dubbu alal ard kullum ma huwa ya dubbu fil ard da abin da yake tafiya da kafafuwa a ban ƙasa to dabba kun gane ko na'am Uh, malaman falsafa ko ka ce malaman uh, ilmin nafs uh, ko ka ce philo- uh, philosopher ko suke cewa al- al'insanin nautik wato mutum mai magana na'am mun gane ko ko afwan alhaywan alhaywanun nautik dabba mai magana wai mutum yake ne dabba mai magana to ya gashi dai a qur'ani ya shi ma a ce yana da dalili tunda Allah ce min kulli dabba dukkanin nau'in halittu ake nufi wanda suke a cikin ƙasa Allah ya yada su ya yada nau'i na mutane ya yada nau'i na dabbobi daban-daban a cikin ƙasa kowanne Allah ya bashi dama ya rayu wannan duk yana daga cikin mu abin da ya kamata mai tadabburi tuntuntuni a ciki halittun ƙasa har yanzu ba ba kowa ya isa ya faɗa maka wannan nau'i na dabba wannan nau'i na irin wannan halitta ya sunanta wani ma bai san sunanta ba amma kuma yana ganin ta a cikin ƙasa ba za ka iya kuma irga halittun Allah da cikin cikin ban ƙasa ba in gane ko na'am
Allah ya ce to ya ce wa tasrifin riyah da kuma jujjuyawar iska kun gane ko shi ma yana daga cikin ayoyi na Allah kun gane ko tasrifin riyah juyawar iska wani lokacin kaga ta bugo ta nan wani lokaci kaga ta bugo ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ba haka ba duka wannan ayoyi ne na Allah ba haka kawai abun yake zuwa ba kana tuna lokacin da suke kada kana tattana kana yin tuntuntuni kana tadabburi da dangane da ayoyin Allah duka wannan ayoyin Allah ne yanzu a ce yau ga wani mutumi da Allah ya bashi ƙarfi zai jijjige wato itaciya duk girmanta da tsayinta ya kada ta ai ko da an samu irin wannan mutumin mutane suna mai kallon wani iri yana daban daga cikin mutane ko ba haka bane ba amma Allah ya ga dama sai ya turo iska ko dai ta zama azaba ga al'umma ko kuma ta zamto ne ni'ima gare su ko ba haka ba na'am
to ka gani ko dai Allah ya turo iska ta zamto ni'ima ko ta zamto mai azaba Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari dangane da wata al'umma da aka halakar halamma ra'a- eh, eh, da yake da yake cewa can cikin suratul قالوا آرد من مطرنا منين بل هو ريحهم بل نامن شعائر Allah dai ba mu labari wato iska ce wacce ya azabtar da wasu suna takama da- da girma da jin karfi sai Allah ya turo wato iska ta dinga ɗaga su tana maka su ƙasa in gane ko tare eh samudawa to kissa ce na mance inda aya take a cikin alqur'ani rihum fiha azabun alim yawwa rihun fiha azabun alim yawwa s- karshen aya amma aya farkon aya nake so in kawo to eh, shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari sun yi takama da karfi sai Allah ya turo iska da iska ta zo kuma duk girman su da jin karfin su sai ta dinga daga su tana maka su ƙasa in gane ko kaga to menene wannan yake nuna Allah subhanahu wata'ala in ka ga mutum yana aikata abu ya kyale shi ya so ya kyale shi in gane ko amma menene ba wai dan yafi karfin Allah subhanahu wata'ala karfi yana ga Allah subhanahu wata'ala annal quwwata lillahi jami'a kamar da zamu zo mu karanta a aya ta gaba karfi yana gurin Allah madaukakin sarki ƙarfi na haƙiƙa yana gurin Allah mun gane ko Allah ya ga dama ya ga iska ba sai ya turo mala'ika iska ce za ta kawo ta dinga maganin duk wanda gashi nan kuna ganin ƙasashe da yawa sun yi ambaliyar ruwa sun yi hamada ko ba haka ba ruwa ya zo ya tafi da gari ga baki ɗayansa wannan duka baka tuntunawa baka tsoron Allah subhanahu wataala kai ma ya jarrabe ka da wannan to duka ya kamata mu dinga tafakkuri mu dinga tadabburi a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala shine Allah ya ce jujjuyawa iska wa tas- sahabi da kuma girgije girgije shine wannan da yake sama wanda da ruwa shi da wato in Allah ya kawo shi sai kuma ruwa ya sauka kun ga shi ma yana Allah yana jujjuya shi duk inda yake so ya jujjuya shi ne za ku gan shi kamar yana inuwa ga mutane kun gane ko فلما رأوه عارضا aridun yawa falamma ra'ahu aridun mustaqbilin مستقبل أوديتهم awdiyatihim qalu hadha aridun mumqina Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim sun lokacin da suka ga wato ruwa zai taho da iska sai suka cewa gashi nan za a yi mana ruwa suna murna kun gane ko bayan sun saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce bal huwa مستعجل- musta mustaqab eh مستعجلتم به bal huwa masta'jaltum bih ko sai Allah ya ce bari dai sun yi gaggawa ne yadda suke gani ba haka yake ba rihun fiha azabun alim wato iska ce wacce ta taho wacce za ta zanto azaba mai raɗaɗi a tattare da su to dan miru kulli shay'in ita wannan iska za ta bata duk abin da ta samu bi amrihi da al- da umarnin Allah subhanahu wataala Allah ne ba ta umarni ta zo ta yi fata-fata da su to kaga a nan iska ta zanto azaba amma kuma iska tana zantowa ni'ima lokacin da baya suna cikin tsananin zafi Allah ya kawo iska ta kaɗa su wacce ba ta cutar da su su- har wani ma saboda jin daɗin ta har ya- ya samu bacci ya samu kwana to shine Allah ya ce wasu sahabil musakhari da kuma girgije wanda Allah ya hore duka ga mutane baina sama'i wal ard a tsakanin sammai da kasai yace to duka wa'annan abubuwa da aka ambata la ayati ayoyi ne kun gane ko li qaumi yaqilun ga mutanen da suke masu hankali masu hankalta ayoyin Allah kenan mai hankali wanda yake mumini na gaske shine yana yin tunani yana wato tadabburi a dangane da ayoyin Allah ba kawai in ya ga ayoyin Allah wato kawai ya kalle su haka ba ba haka a tuna akwai Allah cikin mu ya taba wato shiga cikin jirgin ruwa cikin jirgin ruwan ne har ya shiga ya fita bai yi tadabburi ba ya ƙara mai imani ko kuma cikin mu ya taba shiga jirgin sama jirgi ya keta ya je ƙasar da zai je tun da yake bai taɓa yin tunani wai cewa Allah nan da ya ya tayar da mu lafiya muka je lafiya ina kallon ga sama ina cikin ƙololuwar sama ina tafiya duka baya ƙara ma imani gaskiya ya kamata mu dinga tadabbur wallahi shekarar da muka fara fita muka tafi lokacin da mu je karatu ƙasar Libya mun hau jirgi daga nan kusan karfe uku na dare zuwa karfe bakwai na asuba muka sauka lokacin da da haske ya fara a sama wallahi ina kallon gajimare gani gashi kawai ayoyin nan na tuna na cikin surata ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ka duba kana gani sai nake wani tunani a zuciyata sai na ce to yanzu wanda ya yi kirkira wannan jirgin in ba a ci sa'a ba fa kafiri ne arne ne bai imani da Allah ba. ya kirkira abin da ya kamata ya daɗa masa imani amma bai daɗa masa imani ba sai kafircewa Allah da takama da iliminsa yana ɗaga kamar yadda ƙaru ne ya dinga cewa wannan dukiya da ya tara iliminsa ne dabararsa ce babu wanda ya sa amma da Allah ya tashi ya halaka shi da shi da dukiyar tasa in gane ko to kaga duk abin da ake so idan Allah ya maka wata ni'ima to ka dinga gode ma Allah da ni'ima kamar ayon da muka karanta wancan sati ah, da Allah yake cewa fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfur kenan ashkuru shine ka ga ni'imar Allah ka yi tunani ka yi tadabburi ka gode ma Allah ka ƙara bautata masa idan Allah ya baka wata ni'ima to ka tsaya ka yi tadabburi ni'imar nan ba kowa ya same ta ba wannan abin da na gani fa ba kowa ya hikimar da Allah ya yi shi to ya kamata ka tsaya ka ƙara dagewa ka ƙara kusantar Allah ka san cewa Allah bai yi wannan abin dan wasa ba yayi dan ya dan ka ƙara imani wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi ba mu haka dan wasa ba ko batila na kan ma akwai dan wargi ba mu haka ba ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakaninsu dan wargi dan wasa a'a an yi su ne don su ƙara mana imani kun gane ko mu yi tadabburi mu tuntuntuni a ciki mu ƙara tsoron Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh